الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan yammaci na lahadi 19 ga watan ramadan shekara ta 1447 bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da takwas ga watan uku shekara ta 2026 miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na uku a cikin wannan sura mai albarka suratul ra'adi za mu tashi darasi na hudu kan aya ta 31 a wannan masallaci mai albarka na mu'assasatu salafiyya da ke unguwar ganda albasa muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu ji bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم آمنوا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى نعم بل لله الأمر جميعا مم.
أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا مم.
ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد
bayan bismillah Allah madaukakin sarki ya ce walau anna qur'anan ina ma wato wani abun biyawa qur'anan anan ba wai qur'ani ake nufi ba ai yani al maqru ina ma wani abun biyawa suyirat bihil jib- jibal wadan an biya wato zai tafiyar da kasa duwatsu kaga duwatsu sun narki au qutiat bihil ardu ko kuma kasa ta tsatsage saboda karanta shi aw kullima bihil mauta ko kuma ai magana da matattu da shi shine malamin suke cewa da za a samu wani abu da za a biya ya zanto cewa duwatsu sun riddige sannan ƙasa ta tsatsage matattu sun yi magana la kana hadha alquran to da wannan alqur'anin da muke biyawa shine zai tabbatar da wannan domin Allah da kansa yana ce mana law anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون سنة الله يجي ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبد من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون to shine malai yake cewa ya kulu ta'ala madihan lil qur'an alladhi anzalahu ala muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah yana magana ne yana yaban alqur'anin da ya saukarwa annabi muhammad ira da aminci Allah su tabbata a gare shi wa mufassalan ko wa mufassalan lahu ala sa'ir al-kutub al-munazzala qablahu sannan yana bayani akan fifikon wannan littafin dangane da sauran littattafan da aka saukar kafinsa shine walau anna qur'anan da za a samu wani abin karantawa sun yi rabbiyar jibal wanda in an biya duwatsu za su narke au kuddi azbihil ardu ko kasa ta tsatsage au kullima bihil mauta ko ai magana da matattu da qur'anin lakana hadha alquran abun biya wato da wannan alqur'anin ne dillin da taban da suka zo a baya babu wanda yake da wannan tasirin kamar fad alqur'ani domin zabura cikin ta zikiri ne zalla a taurawa addini a cikinta to amma duk wayannan abubuwan gaba ɗaya da littattafai suka zo da su na baya qur'ani ya kunshe su har da kari to shine malai yake ce mana wato bannillahi al'amru jami'a bar wannan magana al'amari gaba ɗaya na gurin Allah duka afalan ya'ati alladhina amanu shin su waɗanda suka yi imani wato ba su san cewa yayi asbi ma'ana ya'lam awalam ya'lamu alladhina amanu shin wanda suka yi imani ba su san cewa ba ko kuma ka dauki ra'ar a ruwayar bazi an an ibn kasir kirar ibn kasir kenan da yake cewa afalam ya'yatil ladina amanu eh shin waɗanda suka yi imani ba su sani ba ko awalam ya tabayyan akwai kira'a da ta zo ita ba a haka awalam ya tabayyan alladina amanu shin wato bai fito ga wanda suka yi imani cewa Allah ya sha'u Allah da Allah ya ga dama la hadan nasu jami'a da sai shirye da mutane duka ba a ƙarshen suratul hud ma mun biya walau sha Allah la ja'ala an-nasa ummatan wahida wala yazaluna mukhtalifin Allah ya faɗa da ya ga dama gaba ɗayan mu za mu tashi dukkan musulmi to amma tsarinsa na cewa sai ya cika wuta sai ya cika aljanna dole a ba mu zaɓi wa dai rahun da jilai ya zanto an nuna ma fari da baki wanda ya ga dama ya bi fari ruwansa wanda ya ga dama ya bi baki ruwansa inna a'tadna lil zalimin nara mun tana dawwa zalimai wuta kawai to shine Allah madaukakin sarki yake cewa afalam ya'til ladina amanu allahu yasha'u Allahu la adannasu nasa jami'a wa la yazalu alladina kafaru waɗanda suke kafirai ba za su gushe ba tusibuhum bima sana'u qari'a musifa tana saukan musu ai tusibuhum qari'atun bima sana'u musiba ta rika saukan musu saboda abubuwan da suke aikatawa duk wanda yake bibiyar labarai ya san cewa bala'in da yake sauka a kasashen kafirai wanda da in mu yake sauka wadatu nan karar da mu kawai wani lokacin za a cewa kasa an yi girgizar kasa a gari kaza mutane miliyoyi wato dubannai ne suke mutuwa ba asarar dukiyoyi da yawa ake yi dan ba a gurin kake ba shi za baka sani ba ko kawai a tashi lokaci guda ka gani wata irin suno yanzu a america wannan shekarar ta aka yi kankarar da aka yi sun dade shekaru da yawa ba a taba ganin irin ta ba kankarar da aka yi wannan musiba ce in mu aka yi ba za mu gani ba to shine Allah madaukakin sarki ya ce wala yazalu alladhina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'a wanda suka kafirta ba za su gushe ba wato tusibuhum qari'atun suna haduwa da musibu bima sana'u saboda laifukan da suke domin a nan ne LGBTQ gaba ɗaya ake zartar da shi kuma ake zargin wanda ba sa ba su yi ba ba a kasashen su har a sa musu takunkumi to Allah madaukakin sarki wani abubuwan da suke ba wai kyale su gaba ɗaya ba ya kyale su ne gaba ɗaya garin saboda annabi ya roƙa wa mana kuma su ma suna cikin al'umma annabi amma dai wani abu zai faɗo wani bangaren ko dusar kankara ko kuma wato mace-mace haka kawai ko kuma wasu abubuwa daban-daban na musibu suna samun su aw ta hullu qariban min dari ko kuma Allah ya saukar da wasifa kusa da gidajensu sai ka ji an ce wannan kasar kusa da ita a kasa kaza an yi kaza suna kallo to shine aw ta hullu qariban min dari sai Allah ya ce hatta ya ce wa'adullah haka Allah zai ta yi har alƙawarin Allah ya zo na kiyama can gurin a yi musiba kaza can gurin a yi musiba kaza dan suna da wasu dabaru ne ka san ɗaya daga cikin hanyoyin da ake cin yaki ba wai iya daukan makamai bane a harba hatta abin da ya shafi midiya shi ma hanya ce ta yaki to hatta wannan bangaren za ga duk kafirai sun rike mu a ƙasar su miki shi yasa duk abin da ya faru yanzu ko me yake a duniya sai abin da America da Isra'ila suke so a gaya muku za a faɗa amma na musulmi ne har da ziyada za a fito da komai kuma da ƙari wanda zai firgitar da mutane to kaga hanyar midiya hanya ce wanda ya kamata a ce musulmi sun yi amfani da ita wajen me propagating addini da ƙara ɗaukaka shi da kare al'ummar su ba wajen ƙara rubuta kanmu ba amma idan ka kalli mu midiyan mu mu a tsarin da muke akai mu yanzu tsora wato rubuta kanmu muke da ita ba wace bakon kanmu muke da ita don mafi yawanci za a ga midiyan mu majority barna ake yadawa kuma ko ya ƴaƴan mu da kannan mu suke ka ƙara rubuta kanmu muke kwa ɗaya daga cikin ƙasashe na manta wacce ƙasa ce kwanan na ta yi da ta yi doka akan tiktok ba kuma ba musulmi ba ne cewa ba su yadda ba a kare gaba in dai kana cikin kasar tiktok ɗinka ba zai aiki ba saboda sun gano yana rusa tarbiyyar ƴaƴansu ba fa musulmi ba ne to amma mu ba wani irin abu da ba a tallata shi a cikin abin da ya shafi social media wanda za a iya amfani da shi wajen taimakon kai da kai amma ina to shine Allah madaukakin sarki yace inna Allah la yukhliful mi'ad lalle Allah madaukakin sarki baya saba alƙawari ko da dai sai Allah ya tsare ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب الله يقول ولقد استهزئ برسل من قبلك nan kuma lallashi ne yaqulu ta'ala musalliyan li rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi takdhibi man kazzabahu min qaumi Allah yana faɗan wannan aya ne dan ya lallashi annabinsa dan gane da ƙaryata shi da mutanen su ce sai Allah yake gaya mar ba kai kadai aka ƙaryata ba duk manzanin da rayu ko a baya su ma an ƙaryata su to kaga zai gane cewa sunna ce ta annabawa wannan tsarin kenan to shine yake cewa laqad suhiya bi rusulin min qabli falaka fihim uswa Allah yana gaya min wannan ne dan yin koyi da wayannan annabawa fa amlaytu lil ladina kafaru Allah yake sai nayi jinkiri ai anzartuhum wa ajjaltuhum sai nayi musu jinkiri su waɗannan kafiran thumma akhadtuhum daga baya sai na kama su akhadatan rabiya damqa ne wato mai tsanani fa kaifa balagaka ma sana'atu bihim wa aqibatuhum yaya labari baka samu labarin yadda ne da su da karshe al'amarin su ba kamar yadda Allah ya faɗa a suratul hajji wa ka ayyuhin qaryatin amlaytu laha wa hiya zalima thumma akhadtuha wa ilayya al-masir nawa nawa ne daga cikin alkariyu daban-daban da ne musu jinkiri na kyalin suka ci karan su babu baka wa hiya zalima suna ta zalunci thumma akhadtuha sannan daga baya na kama su wa ilayya al-masir kuma guri na za su komo nawa nawa aka yi haka kuma Allah ya faɗa a suratul hud wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid haka nan damkar ubangijinka take idan Allah ya tashi kama gari ko garuruwa bayan sun yi zalunci to damkar Allah madaukakin sarki tana da tsanani kuma mai wato mai radadi ce shine Allah madaukakin sarki ya gaya kuma ya faɗa a surat Ibrahim fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula inna Allah azizun dhuntikam eh da yace inna Allah la yukhliful mi'ad cewa kada waɗanda suke saba kada mutane ko kada ku rika tsammanin Allah madaukakin sarki zai saba alƙawarinsa zai saba wa manzanninsa alƙawarin da ya musu inna Allah azizun Allah mabuwayi ne zuntika mai tsananin ukuba ya tashi da buka sai Allah ya ce mai أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت na'am وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصد وصدوا عن السبيل na'am ومن يضلل الله فما له من هاد Allah ya ce a faman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat yanzu shin wanda yake tsaye tsaiwa ba kishiyar wato ba wai kishiyar zama ba a'a kula wanda yake kula ala kulli nafsin ga kowanne rai bima kasabat dangane da abin da ta yi wa ja'alu lillahi shuraka wato kanan akwai abin da zaka kaddara kafin ka wuce daidai yake da wanda ba haka yake ba afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat shin wanda yake tsaye wajen kulawa dan gare da ayyukan kowa da a hafizun alimun raqibun ala kulli nafsin mafusa wanda yake kula da aikin kowanne rai da ya busa wa rai daidai yake da wanda bai halitta ba kuma wallanta rai busa rai ba daidai suke ba sai Allah ya ce wa ja'alu lillahi shuraka amma duk da haka suna sanya wa Allah madaukakin sarki abokan tarayya kul sai Allah ya ce to wannan abokan tarayya da kuke sanya mun sammuhum ku ambace su ku kawo su ɗaya bayan ɗaya yadda kuka sa musu suna a Ka'aba gumaka ɗari uku da sittin kowanne da sunansa wannan da Allah ya ce a fara'aitumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra alakum dhakar wa lahu wannan misalai aka baka na sunayen akwai gubal suna da gunki gubal katotan kenan wanda aka dora akan Ka'aba wanda lokacin da aka yaƙi Uhud suka tsaya suna kallon Annabi alaihi salatu wasalam suna cewa a'ulu gubal gubal ya ɗaukaka domin shi ne babban ƙo'ulu gubal a nan ne annabi ya ce to a bada amsa ka ce me za mu ce ya ce ya ce cewa za ku ku ce Allahu a'la wa ajal Allah shi ne mafi ɗaukaka mai girma ba wani gubal da ya ɗaukaka saboda haka sun sanya musu sunaye to Allah ya ce ku ambace su kul sai ne da su sammuhum ku faɗi sunaye am tunabbi'una hu bima la ya'lamu a fil ardi an bi zahirin min al-qawl ko kuwa za ku ba Allah labari ne bima la ya'lamu fil ard dangane da abin da bai sani ba a ban kasa za ku ba shi labari ne an bi zahirin min al ko kuma da wani abu wanda yake wato mai rinjaye na magana za ku ba wa Allah labari wanda wani abu da yake a fili bal bari wannan magana zuyina lil ladina kafaru makruhum ana kawatawa waɗanda suka kafirta makircin su ne mutum zai zo na shirya makirci zai ga ai daidai yake to ana kawata musu wannan din ne wasu du'an sabil kuma ana toshe su ga barin bin hanyar daidai wa man yudlilillahu ku sani cewa duk wanda Allah ya batar fama lahu min had ba wanda yake shirye da shi Allah ka shirye da mu sai Allah ya ce لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق Allah ya ce lahum azabun fil hayatid dunya suna da azaba azaba ta tabbata a gare su a wannan duniyar wal azabul akhirati ashaqqa amma ku sani cewa azaban lahira ita ce mafi tsanani wa ma lahum min allahi min waq ba su da wani mai kariya wa ma lahum min waqin min allah ba wanda zai kare su in Allah ya damke su malai ce zakara ta'ala iqabal kuffar wa thawabal abrar Allah ya yi bayani dangane da hukuma da azaba ta kafirai da kuma irin ladan da masu bin Allah za su samu shi sa bayan ya yi bayani akan wayannan ba da ikhbari an halil mushriki wa ma hum alaihi min al-kufr wa shirk bayan ya yi bayani akan abin da kafirai da mushrikai za su hadu da shi sai ya ce lahum azabun fil hayatid dunya ai bi aidil mu'minina qatlan wa asr sannan Allah zai sa wato ai musu azaba a wannan rayuwar duniya ta hanyar sallada mu'minai akan su su karkashe su su kama wasu a matsayin fursunonin yaki wala azabul akhirati ay al muddakhir azabar da Allah ya tana dan musu al akhirah ko ma hada al khizi fi dunya duk da wannan jin kunya ta duniya a shakku ay min hada bi kabir ta fi wannan yawa kuma ta fi wannan wahala kamar yadda annabi yake faɗa a kan al mutala'inai cewa inna azabar duniya ahwan min azabil akhirah lokacin da aka zo za a yi tsine ne tsakanin li'ani wanda za su yi li'ani tsakanin mata da miji a hadisin za ku iya tunawa mun biya a ummatul akam masallacin toba annabi alaihi salatu wasalam da suka zo mijin ya rantse matar za ta rantse sai yake jan hankalin sai yana cewa ku sani cewa azabar lahira inna azabar duniya a wani min azabil akhirah azabar duniya ba wannan jefe kun da za a yi shi yafi sauki akan azabar lahira fa inna azabar duniya lahu inqiza domin azabar duniya tana da iyaka wa zaka da'imun abadan fi nari hiya bin nisbati ila hadhihi 70 da'afan ita ko can azaba ce wanda take ba a yankewa sannan ka auna ta da azabar duniya to sai ka ninka ta sau saba'in za ka kamo ta lahira kankanuwa a can kamar yadda ake faɗa ka gani wuta gidan rodi wanda za a sa rodi boiling point ɗin ta kana gani ya haura ɗari wanda za a sa rodi ya narke nan da nan shine za ka in mutum ya faɗa ba a ganin komai sai dai a ga wani kashi kawai gaba ɗaya mutum ya zagonye to wannan kamar yadda wani hadisi ya nuna sai da aka sa wutar jahannama sau saba'in a ruwa aka iya ba mu tsotsa ne mai amfani da ita shi sa Allah madaukakin sarki da kansa a suratul waqi'a yace a fara'aytum an-nar allati turun a antum ansha'atum shajarataha am nahnu al-munshi'un law nasha'u ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil-muqwin ka gani saboda haka Allah madaukakin sarki yace babu a ganin wutar da kuke kyattawa matafiyi yanzu da ya tashi tafiya a cikin daji sai ga ya samu kara da kara ya kyasta kuma wuta ta tashi ko dutse da dutse Allah ya ce ba ku ganin wannan wutar da kuke kyastawa a antum an sha'atum shajarata ku ne wanda kuka kirkiri bishiyar da gashi da ruwa a cikin ta amma ta bada wuta ku kuka yi am nahnul munshi'un nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwi Allah ya ce mu muka sanya ta ta zama wa'azi wa mata'an kuma ta zama jin daɗi lil muqwi daga matafiya saboda haka wayannan abubuwan da Allah madaukakin sarki yayi kowanne akwai hikima to shine malam yake gaya mana nan yake cewa to mu fahimta da kyau cewa azabar duniya azaba ce mai sauki in ka auna ta da ta lahira shi sa yake fa yawma idin la yu'azibu azabahu ahad wa la yutiqu wasaqahu ahad a suratul fajr haka kuma ya faɗa a cikin wato suratul furqan yace wa atadna liman kazzaba bis sa'ati sa'ira إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا سيت وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون الله كانت لهم جزاء ومصيرا من تانجوتا قوان دي كرية وتسعيرا sannan Allah ya ce la ra'atuhum min makanin ba'id in ka hango su daga guri mai nisa sami'u laha tagayyuzan ba abin da zaka rika ji sai rubuki wa zabiran da ihu da hamhama irin ta daji kawai ihun yan wuta za ka rika jiyowa wa idza ulqu minha makanan dayyikan da zarar an jefa ta a wani guri mai kunci muqarrabina a daure da abu hunalika suburan sai ka ji suna cewa mun shiga uku mun lalace Allah yake la ta da'ul yawma suburan wahidan yau kada ku rika cewa a yau irin wannan ranar kenan kada ku rika cewa mun shiga wa mun shiga uku sau daya wa da'u suburan kadira ku faɗa sau ma lalata shi tinkiya kula zalika khairun shin wannan azabar da ake muku ita ce alkhairi am jannatul khuldi allati wa'ida almuttaqun ko ko aljanna dawwama da Allah ya tare da masu tsoron sa kanat lahum jaza'an wa masira ku sani cewa to ita aljanna da Allah ya tare da musu ya tanade ta ne a matsayin sakamako wa masiran kuma makomar su kuma haka Allah ya kara wato bayani a wurare da dama dangane da abin da ya shafi wato narko da za a yi wa yan wuta sai Allah ya ce
مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار yalla ya dawo bayani kuma akan yan aljanna yace masalul jannati allati wa'ida almuttaqun misalin aljannan nan da na tare da wa masu tsoro na masu kiyaye dokoki na tajri min tahti al-anhar kamar ka tambaya ya take sai Allah yace koramu ne suke gudana a karkashin ta koramun nan kuma suratul aqab ta gaya maka su masalul jannati allati wa'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asirin wa anharun min min khamrin lam yataghayyar ta'amuhu وانهار من عسل مصفى وانهار لم يتغير طعمه وانهار من عسل مصفى sai Allah madaukakin sarki ya kai amma wa anharu min khawlin lazzatin lisharibin wa anharu min asalin musaffa sai ce wa lahum fiha min kulli samarat to shine wannan anhar akwai wato koramu waɗanda ruwa ne da daɗin ruwa wanda bai canja ba yake gudana ta cikin su wa anharu min labanin lam yatagayyar ta'amuhu da kuma koramin da nono ne wanda baya bugawa shine na biyu wa naharun min khamrin lazzatin lisharibi da kuma wato koramin da shi kuma giya ce ta tace giya giya ga wanda za su sha wa naharun min asalin musaffa da kuma koramin da tatacciyar zuma ce zalla walahum fiha min kulli samarat sai Allah ya ce kuma bayan wannan ma dukkan kayan marmari da ka sani da wanda baka sani ba akwai a ciki to shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana yake cewa shine tajrimin daji al-anhar ukuluha da'imun wa zilluha Allah yace abincin da abin da za a ci a ciki da'imun yana da har abada wa zilluha haka nan ita ma inuwa shi za hadisi ya tabbata daga Jabir da Abdullahi Allah ya kara masa yadda yake cewa Annabi alaihi salatu wassalam yana cewa ya akulu ahlul jannati wa yashrabun yan aljanna za su ci za kuma su sha sai ce la ya tamad la yamtakhidu la ya tamakhaduna wa la yatazawwadun ba ba ba tofar da majina a cikin aljanna sannan kuma babu bayan gida wala yabulu da kuma babu wani babu ta'amuhum juja karihil misk abincin su kawai zaka gani yadda ka san da sun yi sha'awa sai yadda ka san kamshin almiski haka zai zo kawai mutum sai ya shaka wa yulamuna tasbiha wa taqdis kama yana munan nafas sannan sai a musu ilhama su yan aljanna na yin tasbihi subhanallah shi ta muke faɗa kalmar tasbihi kalma ce da hata aljanna za a maimaita ta saboda girman ta yasa za ku ga qur'ani ya zo da duk salo hudu ya zo da salan fi'ili mazi ya zo da muzari ya zo da amri ya zo da masdari sabbaha lillahi ma fi samawati wal ardi fi'ili mazi ne yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi fi'ili muzari ne سبح اسم ربك الاعلى فعل امري ne سبحان الذي اسرى بعبده ليلا shi kuma masdar ne saboda haka duk ya zo shi za al'amari ne babba tasbihi ba al'amari ne babba mutum ya rike shi za ku ga shi azkarus saba guda dari azkarul maza akwai gurin ma da yazo ba adadi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdi zaka yi dari da sabi wannan an gaya ma amma subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim sai aka baka kofa a buɗe saboda girman sa gurin Allah madaukakin sarki to shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana kaga ukulu hada'im abincin da za a ci a cikin aljanna yana nan dindindin wa zillu haka nan inuwar ita ba to to shi da Allah ya faɗa a suratul waqi'a wa fakihatin kathira la maqdu'atin wala mamnu'a za akwai kayan marmari da yawa a aljanna la maqdu'atin ba zai yanke ba wala mamnu'atin kuma ba za a hana shi ba kai akwai a hana ka ba za a yi wannan ba kuma shi ne dai a cikin suratul insan wadaniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila shine za a kusanto musu da shi wato inuwar za a kusanto da ita zuwa ga yan aljanna wa zullilat qutufuha sana'a sako da ababen tira na kayan marmarin tadlilan kasa yana kana kwance zaka tira shine tadlilan kuma Allah madaukakin sarki yace wallazina amanu wa amilus salihati سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهره وندخلهم ظلا ظليلا شما har yau a cikin suratul nisa sannan a cikin waƙi hadin kuma Allah ya kuma cewa wa zillin mamdud da kuma inuwa wadda take mamdud liƙaƙiya to sai Allah ya ce tilka uqbal ladina taqaw wannan shine karshen wanda suka kiyaye dokoki na wa uqbal kafirin nar amma karshen waɗanda suke kafirai ko shine wuta shine la yastawi ashabun nari وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون ده الله يتير والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب Allah madaukakin sarki yace wallazina atainahum alkitab waɗannan da muka ba su littafi kuwa yafrahuna bima unzila ilay suna farin ciki dangane da abin da aka saukar ma wa min al-ahzabi amma kuma a cikin kungiyoyi akwai umman da manyan kiri baba yunkiru baba ko wanda suke inkarin wani sashin littafin da aka saukar ma sai Allah yace kul to ce ne da su inna ma umirtu ni an umarce ni an abuda Allah in bauta Allah madaukakin sarki wala ushrika bihi kuma ba zan yi shirka da shi da komai ba ilaihi ad'u zuwa gare shi ne nake kira duk kiran da annabi yake yana kira ne zuwa ga Allah wa ilaihi ma kuma gare shi ne makoma ta take daidai yake da ayan nan ta bakara na cewa alladina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati su waɗannan da muka ba su littafi suna karanta shi haqqa tilawati wato wai da Allah ya ce a biya ula'ika yu'minuna bi lallai wannan sune wanda suke imani da alqur'ani wa man yakfur bihi fa ula'ika humul khasirun duk wanda ya kafirce wa alqur'ani ko sune asararru ko kuma ka koma cikin suratul isra da Allah ya ce qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azkani sujadan wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula ويخرون للأذكار يبكون ويزيدهم خشوعا وانا ayoyin za su goyi baya qul aminu bi aw la tu'minu kace su yi imani da littafin ko kan su yi innal ladina utul ilma wanda aka ba ilimi min qablihi kafin zuwan qur'anin ko kafin zuwa annabi alaihi salatu wasalam idza yutla alaihim idan aka karanta musu yakhruna lil azkari sujadan suna faduwa ne wato akan akan wuyansu suna masu sujjada wa yaquluna subhana rabbina da kansu zaka ji suna cewa sarki ya tabbata ga ubangijinmu in kana wa'du rabbina la maqula ai kana wa'du rabbina la maqula lalle alƙawarin ubangijinmu zartacce ne wa yakhruna lil azkan suna faduwa akan wato haƙoƙin su yabkuna suna kuka wa yaziduhum khushu'a sannan karanta alqur'anin yana ƙara musu khushu'i a gurin Allah madaukakin sarki to shine wa min al ahzabi man yunkiru ba'da a cikin rundunoni akwai waɗanda suke kafirce wa sajin shine wa in min wa inna min ahli alkitabi laman yu'minu billah wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim inna allaha sari'ul hisab na cikin ali imran kenan qul inna ma umirtu an a'budu allaha wa la ushrika bi sai ne da su an umarce ni ne kadai in bautawa Allah madaukakin sarki shi kadai kada ne tarayya da shi da komai ilaihi ad'u ay ila sabilihi ad'u an-nas zuwa ga hanyar da ne nake kiran mutane wa ilayhi ma ai ilayhi marji'i wa masiri makomata kuma tana gare shi sai Allah ya tsira وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله ما لك من الله من
kadhalika anzalnahu hukman arabiyyan kamar haka ne muka saukar da alqur'ani ya zama hukman bi ma'ana hakiman mai hukunci arabiyyan kuma balarabe wala in ittaba'ta ahwa'ahum Allah yace idan kai bibiyi sai wai sai zukatan su ko ba'da ma ja'aka min al-ilmi bayan abin da ya zo ma na ilimi malaka min Allah min wali ba za ka samu wani mutunci lamari a gurin Allah ba wala wakin ko wanda zai kare ka daga azabar Allah madaukakin sarki mutukar Allah ya damke ka akan wannan abin da ka zo da shi to wa wanda ya sai kare ka daga abin da ka zo da shi to shine malai da amin Allah ta'ala wa hadha wa'idun li ahli al-ilmi wannan narko ne ga masu ilimi an yadda bi usul ahli dalala kana da ilimi ka ajiye ka rika biyayya ga waɗanda ce kowai akan bata kai da ilimin ka da komai so ake in kana da ilimi ko yaya hatta yi rabku in kuna yi a majalisa ta sha bamban da gaba gari kai da kake zuwa makaranta ya kamata kalmomin ka ji sun sha bamban da wanda baya zuwa wannan shi yake bambanta ɗalibin ilimi da wanda ba ɗalibin ilimi ba a ta ahira akwai kalmomin da zaka ji yana saki wanda kai ɗalibin ilimi ba za ka faɗe su ba to shine Allah madaukakin sarki ya faɗa kuma can da yace kazalika anzalnahu hukman arabiyyan ai kama arsalna qablaka mursalina wa anzalna alaihim alkutuba min as-sama kamar yadda muka ka aiko manzanni kafin ka muka saukar musu daga da littattafai daga sama kazalika anzalna alayka alquran muhakkiman mu'araban kai ma haka nan muka saukar ma da alqurani wanda yake balarabe mai hukunci wanda kuma la yatihi albadilu min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid kamar da ya zuwa cikin suratul fusilat sai Allah ya ce ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب Allah ya ce wa laqad arsalna rusulan min qabli haqiqa mun aiko da manzanni kafin ka waja'alna lahum azwajan sannan muka sanya musu mataye wa zuriya da 'ya'ya wa ma kana li rasulin an ya'tiya illa an ya'tiya bi ayatin ba daidai bane ba zai taba yiwa ga wani manzo ya zo da wata mu'jiza ba illa bi idnillah sai da izinin Allah da kuke kalubalantar manzanni cewa su zo muku da aya mun faɗi ma'anar aya jiya kusan shekaran jiya mun maimaita za mu kuma maimaitawa domin ta zauna a kwakwalen mu duk inda ka yanci aya a alkurani ana nufin almakaru'a wanda ka biya ko kuma malakutu samawati wal ardi wato halittun Allah na rububiyya an gane ko kuma mu'jiza ko da yaushe in aya ta zo ko tilawa kake idan ka ji to ka tsaya kai tadabburi ka ga da wace ta dace zaka ga qur'anin ka kwakwalwarka tana ƙara samun budewa da haske dangane da abin da ya shafi alkur'ani shine Allah ya ce li kulli ajalin kitab kowane ajali da ka gani Allah ya rubuta shi a cikin lauhul mahfuz yana nan a rubuce saboda haka ba wai gaggawar ka ce za ta sa a Allah madaukakin sarki ya gaggauto da wani abu ba alam ta'lamu anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardi inna zalika fi kitab inna zalika 'ala Allah yasir haka Allah ya ce shin baka sani bane cewa lalle Allah madaukakin sarki ya san duk abin da yake cikin sammai da kasai inna zalika fi kitab wannan abin da ka gani da wanda baka gani ba yana cikin lawul mahfuz shine fi kitab din inna zalika ala Allah yasir kuma abu ne mai sauki a gurin Allah madaukakin sarki ba wani abu ne mai wahala ba sai ya yamhu Allah ma yasha Allah yana goge abin da ya ga dama wa yuthbit sannan kuma yana tabbatar da abin da ya ga dama ai malai ya yamhu Allah ma yasha wa yuthbit ko wa yusabbit a wata kira'ar yana kafi abin da ya ga dama kuma ya tabbatar da wani shine malamai suke cewa daga cikin ma'anonin kamar yadda muka biya ga kashin wai za baddalna ayatan makana aya ko kuma ma'anan sak min ayatin aw nusiya nati bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir har zuwa karshe alam ta'lam anna allaha lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum min duni allahi min waliyyin wala nasir wayannan ayoyin karkashin su malamai sun kawo akan abin da Allah yake shadewa da wanda yake tabbatarwa shine aka ce da hadisi ya zo yace duk wanda yake so man sarrahu an yi madda lahu fi umri wa yusada lahu fi rizqihi falyabal rawalidayhi falyasir walyasir rahimahu duk wanda yake so a ƙara wa arziki a ƙara wa tsawon kwanaki to ya bi iyayensa ya zayar da zumunci sai aka ce to ai mutum mutum yana ciki an rubuta arzikinsa dan aljanna ne ko dan wuta ya haka kuma shine aka gaya ma to wani abubuwa ne guda biyu kowane dan adam yana da ajali biyu guda biyu za a rubuta za a ce idan yana sada zumunci shekara hamsin zai a in baya sada zumunci shekara hamsin zai a duniya in yana sadarwa shekara saba'in da biyar zai a duniya saboda haka a wannan adadin guda biyu yake tafiya idan ya zo yana sada zumunci zai tsallake dama ai an rubuta mar zai kai shekara saba'in da biyar an fahimta da kyau ko yawa wasu malamai suka ce a'a guda ɗayan na aka faɗa ganin daman Allah ne ya mullahu ma ya sha'u wa yusabbi saboda haka idan ka zo Allah madaukakin sarki ka yanzu kana sada zumuncin arba'in za ka yi zai ce a goge ka koma saba'in sai me an fahimta da kyau ko shi ne wa yusabbi din zai goge ya tabbatar da abin da ya ga dama domin nasa ne to shi ne abin da malamai suke kawo an gane ko to shi ne sannan kaga kuma zai dace da wannan bayanin da ake a yanzu ne a wannan gabar yanzu ba za a shiga daga jibi za a fara neman lailatul qadri to a wannan dararen a nan ne Allah zai goge wanda zai goge ya tabbatar da wanda zai tabbatar shine misalin da nake yawan bayarwa da zarar ka dace da lailatul qadri an tsallake 2014 an gane ba kai aure ba to sai ka dage ka fada ci yan aure a 1447 sai Allah ya ce a rubuta sunan ka yanzu aure za ka yi a wannan shekarar ba za ka tsallake ba ba ka yi kuɗi ba a wannan shekarar da ta wuce to a wannan dararen guda goma a mara a wannan dare guda ɗaya Allah zai ce fiya yi furaku kullu amrin hakim a nan za a sake bajet ka kasa kaiwa ga ginin da kake yi ka sai fili ka fara gini ya tsaya baka gama ba to a wannan daren za a rubuta cewa za ka gama ko ba za ka gama ba kun fahimta da kyau ko saboda haka shi za darare ne wallahi da ya kamata zage dantsi ba wai dare bane da za a zo a ce wai dan na wani da ya rubuta a social media social media cewa wai shi tun wato shi la'azar ɗinsa ta yi tun da azahar ɗin nan ka wato yana so ya nuna cewa wai ya fage an fahimta da kyau ko a a yanzu ya kamata a fara a ƙara zage dantsi ba gajiya za a yi ba dama yan waiza ko ka sun ce ai goma ƙarshe rana za a yi kuma gashi ana yi shi za yanzu yan kankara za su rama su ba ko tun da an musu su ba yanzu za su fito su rama an gane ko to saboda haka a wannan kwanakin a nan ne Allah yake waje duk wanda zai mutu a wannan kwanakin za a rubuta cewa to a wannan shekarar zai mutu wanda zai rayu a nan za a rubuta shi ne fiya yufraku kullu amri hakim a nan za a sake waje duk ramadana a nan Allah yake waje dinsa duk wani abu da kaga ya faru da kai to a ramadana aka zartar ba ba wai 2026 da ake yin sa new year ba ba nan bane an fahimta da kyau ko to wannan shine abin da ya kamata mu lura shine Allah ya ce li kulli ajalin kitab kowane ajali Allah ya rubuta shi a cikin littafi yana nan a rubuce sai Allah ya ce يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب Allah ya ce yanku Allah ma ya sha Allah yana shafi abin da ya ga dama an gane ko shi ne yamu lahu ma ya sha'u yana shafe abin da ya ga dama wa indahu ummul kitab sannan kuma ai man jaa ajaluhu fa dhahaba wa yathbutu alladhi huwa wato hayyun yajri ila ajali shi ne bayanin dare wa indahu ummul kitab amma ku sani uwan littafin jigon littafin yana gurin Allah madaukakin sarki kamar da Abdullahi da Abbas ya fassara sai Allah ya zai وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب Allah ya ce wa in ma nuriyannaka ba'd alladhina a'iduhum wato in ma mun nuna ma wani sajin abin da muka yi musu alkawari na narku na azaba a wannan duniyar aw na tawaffayannaka ko kuma muka karɓi ranka kafin wato mu nuna ma abin da za mu yi musu na narko fa inna ma alayka albalag to karka damu kai abin da yake kanka kawai isarwa ne wa alaina alhisab mu kuma hisabi yana kanmu shikenan ga wanda suke karatu da kuma suke hadda alkur'ani za su ga cewa wannan wa in ma nuriyan naka akwai irin sa a surati yunus wannan wa in ma din ita kadai ce wanda ba muttasila ba an gane ko sauran duk muttasila ce ya kamata masu hadda su lura da wannan in ka tashi rubutawa wannan sai mun fasila kawai me nake nufi da mun fasila shine wawun ne da wato alu da kisra kasa sai kuma nun amma sauran kaga mun fasila ce in daban ma daban in ka tashi shiga mai kawai za ka yi amma sauran kuma babu nunin din gaba ɗaya wa in ma a haɗa kawai su haka wa in ma ga wanda yake hadda alqur'ani in ya duba ya lura da nan zai ga cikin suratul ra'd ita kadai ke munfasila sauran da suka zo alqur'ani kakaf gaba ɗayan su muttasila ne an fahimta da kyau ko to shine wa imma nuriyannaka ba'dal ladina a'iduhum in ma mun nuna ba wani sashin abin da muka yi musu alkawari aw na tawaffayin naka ko kuma muka ɗauranka kafin mu nuna ma fa inna ma alaikal bala kai ba ka da laifi kai kawai abin da yake kanka shine isarwa wa alaina hisab mu kuma mu hisabi zali sai Allah ya tsere أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب Allah ya ce a walam yarau shin ba sa gani su kafirai da suke ma izgili yanzu an nana til arda nan usuha min atrafiha muna zai kewa kasa muna kuma tawaye da min atrafiha daga gefanta shine malamin suka ce abin da ake nufi da wannan shine za ga kasashen da suke yakan musulunci kuma a kasashen ana samun ɗaiɗaiku suna musulunta har america yanzu da take kullun yakan musulunci da a shekarun baya wato wato addini da ya fi kowanne girma a Amerika daga Christianity sai Yahudanci amma yanzu daga Christianity sai Musulunci ana nema a kan kankan ba tsakanin musulunci domin yadda ake shiga musulunci ba a shiga kowane addini dama tuni mun ajiye Yahudanci a ƙasa tuni amma a shekaru ashirin da ya wuce baya daga Christianity ko ashirin da wani abu da sai Yahudanci sannan musulunci shine na uku amma yanzu musulunci ka je kai browsing ka duba ka gani shine na biyu shine na biyu a ta america da take kullun yaki da musulunci a cikin gida suna nan suna yakan mutane a kowanne kasa amma kuma musulunci yana ƙara haɓaka a america yana ƙara haɓaka to shine Allah ya ce awa lam yarau ba kwa gani ba ta gani an nana a cikin arzu muna zai kewa ƙasa nan kusu hamin a tsarabiya muna cinta muna ta tawaye ta muna rage ta ta gefe suna yakan mu amma muna ƙara samun wato a mutane a cikin garuruwan da ake yakan mu dan dalilin yakan mu da ake yake sa wasu daga cikin wato wayannan wanda ba musulmi suke ƙara bincike akan musulunci daga nan wani zai tsindi ba musulunci kuma shine nan qusuha min atrafiha muna tawaye ta ta gefanta sai Allah madaukakin sarki yace wallahu yahkum Allah shine mai hukunci bala mu'aqiba li hukmi ba wanda yayi zai biyo bayan hukuncin Allah ba wanda yayi zai afi in Allah ya yi hukunci shine la mu'aqiba li hukmi wa huwa sari'ul hisab kuma shine mai gaggawar hisabi sai Allah ya ce ne وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار Allah ya ce wa qad makara alladhina min qablihim hakika waɗanda suke kafin su sun yi makircin su sun shirya falillahi al-makru jami'a amma ku sani cewa sakamakon makircin da suke gaba ɗaya yana gaban Allah madaukakin sarki wa in yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin haka kafirai suka shirya wa annabi gadan zari malaika jibril ya zo ya ba ya ma je za a yi sulhu da su yana zaune aka ce wani wanda ya kuddarin cikin sa ya je hau kan sama ya tillo man dutse ya dandace shi yana zaune a gurin mala'ika jibril ya zo ya ce tashi ka bar gurin inda Allah ya tashi ya bar gurin saboda an shirya ma girki li yusbituka ko su daure shi aw yaqtuluka ko kuma su kashe shi aw yukhrijuka ko a gure shi daga gari an gama shirya wannan amma zan sa akan kashe shi za a yi sai Allah ya ce wa yamkuruna wa yamkurullah suna shirya ma girki Allah yana warware ma girkin su wallahu khairul makirin sai kuma Allah wa rabbi zargi yace wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yashkurun fanzur kaifa kana aqibatu bakrihim anna damarnahum wa qawmahum ajma'in sai Allah yace fa tilka buyutu muqawiyatun bima zalamu wannan shi abin da Allah ya faɗa a suratul naml wa makaru makran suka shirya makirci iya makirci Allah yace wa makarna makar muka shirya namu iya abin da zamu shirya musu wa hum la yashkurun su ba su sani ba fanzur kaifa kana aqibatu makrihim duba ka ga yaya karshen makircin su ya zama Allah ya ce anna da marnahum ruguza su muka yi wa qaumahum ajma'in su da mutanen su gaba daya fatilka buyutu muqawiya Allah ya ce ga gidajen su na wato ba kowa gidan adawa kenan su ne wanda gidajen su suke kamar yadda muka faɗa amma ta muda kun ga ai babu gidan su ko daya domin su rusa su aka yi gaba daya su da mutanen annabi lutu amma adawa har yanzu in kaje kana so kaje gurin za a iya kai ka ka gani akwai gidajen su ala gidan gurbin gidajen su diyana to shi Allah madaukakin sarki yake gaya mana an sai yace alamu ma taktubu kullu nafsin Allah yana sane da abinda kowace rai take aikatawa a innahu ta'ala alimun bi jami'i sara'iri wa zama'ir Allah yana sanar da duk abin da kuka koyi da abin da yake cikin zukatanku wa sayyidu kullu amilin bi amalihi kuma kowanne mai aiki za a saka masa ko wa sayyidu za a saka wa kowanne mai aiki da aikin da yayi wa sayalamu al-kuffar liman uqubata da sannuka bare za su san cewa wane ne liman uqubata wato ai liman takunu da'iratu wal aqiba ga waye wato zai hadu da mummunan karshe lahum aure a tibayin rusul wato waye zai samu kyakkyawan karshe kuma waye zai samu mummunan karshe kowa kafirai za su san cewa waye zai kyakkyawan karshe kuma waye zai mummunan karshe wato da atibayin rusul kyakkyawan karshe ga mabiya manzanni dan baliyar ya atibayin rusul fi duniya wal akhirah kyakkyawan karshe zai zama ga mabiya manzanni a duniya da lahira walillahi alhamdu wal minna sai malami ce lalle godiya da baiwa ta tabbata ga Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب Allah ya ce wa ya kulu lalzina kafaru lasta mursala za ka ji kafirai suna cewa ai kai ba manzo ba ne ai ma arsala kalla Allah ba ya aiko ka ba haka kafirai suke gaya annabi alaihi salatu wassalam sai Allah ya ce kul ce ne da su kafa billahi shahidan baini wa bainakum ai Allah ya isa ya zama shaida tsakani na da ku ai hasbi Allah Allah shine mai isarwa huwa shahidu ala alayya wa alaikum shi zai bada shaida a kaina da ku shahidun alayya fima balagtu anhu min risala Allah zai bada shaida a kaina dangane da abin da na isar muku na sako wa shahidun alaikum ayyuhal mukazzibun kuma zai bada shaida akan ku ya ku masu karyatawa fi ma taftarunahu min al-buhtan shi abin da kuke kirkira na ƙarya wa man indahu ilmul kitab da kuma wanda yake da ilimin littafi za a bambance tsakanina da ku waye yake da ilimin littafi Abdullahi da Abbas ya ce ai hum min al-yahudi wan nasara su suna cikin yahudi da nasara huwa Allah ta'ala wa sayyu bi hadha wa man indahu ay ismu jin yashmilu ulama wa ahlul kitab alladhina yajiduna sifata Muhammad wato za a gane wanda suka karanta a taura da injila kuma sun san siffar annabi alaihi salatu wa salam a ciki amma kuma suka ƙi yin biyayya ga abin da Allah madaukakin sarki da abin da annabi alaihi salatu wa salam ya zo da shi to shine wa man indahu ilmul kitab za kuma a bambance waye yake da ilimin littafi tsakanin mu da ku Allah ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay fa ta'tubuha lil ladina yattaquna wa yu'tuna zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun alladina yattabi'una rasula an-nabiy al-ummiy alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil kaga waɗanda wato suka yi wa annabi alaihi salatu wasalam biyayya su ne wanda za su dace da rahmar Allah awalam yakul lahum ayatan an ya'lamu ulama'u bani isra'il shi ma wannan duk misalai ne da aka kawo wannan shine karshen surar mu ta wannan rana mai albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karɓa abubuwan da muka aiwatar a wannan lokuta na azumi masu albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya maimaita mana za mu abuwa gaskiya kamar yadda ina ta kom gaba kan baya ban tabbatar ba amma zuwa yau kamar akwai zan ɗan yi tafiya insha Allah ta'ala gobe so mun raba tafsiri insha Allah ta'ala daga yau muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan abin da muka aikata Allah madaukakin sarki ya sa muna cikin waɗanda za a yanta wa'annan kwanaki masu albarka ina yi mana wasiya da cewa lallai a yi ƙoƙari a raye wa'annan kwanaki da suka rage guda goma da ibada musamman na raye dararan da kuma yin salloli a jam'i wannan shi zai taimaka kwarai da gaske mutum ya dace da wa'annan lokutan masu albarka sannan abu na biyu mu yi kokari mu ga wanda za su shiga itikafi sun kiyaye sunnoni na itikafi itikafi ana yin sa ne a masallacin da ake juma'a idan da ake misali mutum zai yi itikafin kwana hudu juma'a ba za ta faɗo ba ya halatta ya samu masallacin unguwarsu ya zauna ya itikafi a misali in juma'a ba za ta ratsa ba ko sai za a yi sallah misali ranar alhamis sai mutum ya shiga ranar asabar masallacin unguwarsu da niyyar itikafi ya halatta ya yi zaman tun da za a yi sallah ranar alhamis kaga juma'a ba za ta faɗo ba kuma duk sallar jam'i da shi za a rika wannan ya halatta amma in juma'a za ta ratsa bai halatta ba sai a masallacin juma'a wannan shi ne sannan kuma ana shiga itikafi ne kafin kullo alfijir da kaɗan daidai lokacin istighfarin nan ko kuma kafin faduwar rana da kaɗan ko ka shiga da asuba ko ka shiga da yamma wannan shine itikafi kuma an shiga ana shagalta ne da ni ambatan Allah da karatun alkur'ani yawwa wannan shine abin da ake shagala da shi a cikin abin da ya shafi itikafi ba yadda mutum ya shiga ita rubuna tsinsa ba in kai wanne yana tauye wa mutum lada ka shi kai kana raba dila yana itikafi amma yana raba dila a ba wa na kaza ayi kaza ba a san wannan so ake komai ka hakura ka kowa zuwa ga Allah madaukakin sarki muna roƙo Allah madaukakin sarki ya saka wa kowa da alkhairi Allah ya maimaita mana Ramadana masu yawa iyaye da yan uwa musamman yan ICT din mu da suka ba mu gudunmawa ba dare ba rana muna roƙo Allah ya saka musu da alkhairi wata daga cikin iyaye musamman yau dai zan kama suna Justice da ya tallafa musu muna roƙo Allah ya saka musu da alkhairi Allah madaukakin sarki ya agaza mana ya yawaita mana irin su muna roƙo Allah da sunayensa ya kyawawa da sifofinsa madaukaka Allah madaukakin sarki ya sa muna cikin waɗanda wato za a yanta a wayannan ma ake yanta a wayannan kwanaki masu albarka Allah ka dakatar da mu da Lailatul Qadr muna roƙo Allah da sunayensa kyawawa da sifofinsa madaukaka duk bukatun mu na alkhairi Allah ka sani Allah ka biya mana Allah ka sa muna cikin waɗanda suke dacewa da dukkan alkhairin waɗannan kwanaki masu albarka muna roƙo Allah da sunayensa kyawawa ya ƙara ruwa mana asiri duniya da lahira Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙo Allah da sunayensa kyawawa shugabannin mu Allah ka shirye su Allah ka sanya tausayin mu a cikin zukatansu muna roƙo Allah da sunayensa kyawawa da sifofinsa madaukaka duk abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana shi ƴaƴanmu da kanni da suka kauta hanya Allah ka shirya mana su Allah ka dora su a hanya madaidaiciya Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba ardaka ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.